بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan waci gaba da karatun da muka rige muka fara a wannan lokaci, yau muna ɗaya ga watan biyar ga hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 441 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya na da 2019 ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama ibn usaimin rahimahullahu ta'ala idan bu manta ba mun tsaya akan gaba ta malam yayi bayani kan bangare na mutanen da suka rayu cikin addini sai dai sun rayu a cikin shi akan abin da ya zamanto iya kafartar da su suna aikata abin da yake kafarcewa annan uthani qala an yakuna min shakhsin yudinu bil islam walakinahu asha ala hadha al mukaffir mukaffir ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام kenan mutum ne ya rayu cikin musulunci sai dai kuma iya aikata abeban da a zahiri abubuwa ne wanda suke kafartar da mutum sai dai kuma bai taba kawo a hankalin shi ba cewa wannan ya sabawa musulunci saboda jahilcin shi ko kuma nisa da musul da malamai wala nabahu ahadun ala zalika kuma ba wanda ya taba kama hannun shi ya dora shi akan cewa wannan kuskure ne ba wanda ya tunatar da shi abinda kake kuskure ne fa hadha tujra alaihi ahkamul islam zahiran irin wannan mutane ana gudanar da hukumce-hukumce na musulunci na zahiri a kansu amma fil akhira fa amruhu ila Allah game da lahira to wannan al'amarin shi na ga Allah madaukaki ne azza wa jalla mai girma da buwaya وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم كنا wannan kuma magana alqur'ani yayi bayani alhamdulillah alqur'ani yayi bayani akan ta sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani haka maganganun malumai sun yi bayani sati da ya gabata mun karanta wannan ayoyi za mu tashi ne akan gaba ta biyu wa amma sunna قال وأما السنة ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه game da dalili na sunna manzala sallallahu alaihi wasallama an samu ruwaya ta imamu muslim daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala anin anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle annabi wanda tsira da mun Allah ta kara tabbata gare shi yace wallazi nafsi nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake hannun shi shine Allah madaukaki la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu mutun daya daga cikin wannan al'umma ana nihin ummatu da'wa al'umma ta kiraye zuwa ga musulunci wannan ta hada kowa da kowa ta hada kafirai ta hada yahuda ta hada krista ta hada kowa da kowa ana ce mata al'ummatu da'awa to babu ɗaya daga cikin wannan al'umma ta da'awa wanda zai ji ne cewa Allah ya aiko ni manzo yahudiyun wala nasrani ba yahudi ne ko kuma kirista ne thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi sannan ya mutu ba tare da yayi imani da abin da aka aiko ni da shi ba shine alqur'ani mai girma illa kana min ashabin nar face sai ya kasance daga cikin yan wuta kenan da zaran mutum ya yi shi labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da alkur'ani kasancewa shi shine annabi na ƙarshe to kuma dole ne ya yi imani idan ba haka ba to zai kasance 'yan wuta ko da dai iya bin wani tafarki ne ba na kirista ne ko bai ko yahudanci ko kuma wani addini daban qala wa amma kalamu ahlul ilm gaba ta uku kenan game da maganganun malamai faqala fil mughni ya faɗi a cikin muguni fa'in kana mimman la ya arifin wujuba idan wannan mutum wanda ya inkarin wani abu na addini bai san abin da yake wajibi ba ne ka hadithin islam ka mutumin da ya zamanto farkon shiga shi musulunci sabo ne a musulunci wannan shi bi gairi daril islam kuma ya rayu ba a garuruwa na musulmi ba a garin kafirai da farko dai gashi farkon shiga musulunci ne na biyu ya rayu a garuruka wanda ba musulmi ba garuruka musulmi ba au badiyatin ba'idatin anil amsar ko kuma wani ƙauye wanda ya nisa ga birane wannan kuma abu ne wanda yake zahiri zaka ga ƙauyuka wanda suka yi nisa da birane al'amarin addininsu na daban tausayi za ka ga in sallah ce mutum iya sallah kai ka ce inda sallah wani ake wa wannan sallah idan an mushi ba zai karba ba to ina ga Allah madaukaki in azumin ne haka nan daman zakka ba zancanta ake ba in zamantakewa ce ta aure haka nan in menene za ka gani dai kawai galiban kwaba ce ake yi babu wani dokoki na musulunci wanda za a kiyaye in ma an yi a musuluncin to akan jahilci akai to irin wa'annan mutane wa ahlul ilm lam yahkum bi kufri kenan ma'abuta ilmi irin wannan mutane sun musu hukunci ba da kafirai ne saboda ba san wani abu ba wanda ya zama to wajibi ba su kiyaye shi ba saboda wannan illoli da muka riga muka ambata قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى شيخ الإسلام وند رحمة الله تكار تبتا دريش ابن تيمية يكي فلي أتكين فتاوى مجموع ابن قاسم مجموع ابن قاسم قال إني دائما ني كودون لوكتي ومن جالسني يعلم ذلك مني دكا وند يزمنا دني يا سن wannan abu na daggare ni ya san halin da nake cikin kowane matsala min a'azamin nasi nahiyan an an yunsab al-mu'ayyan ila takfir na daga mafi girma na mutum a'azamun nasi na ina daga cikin mafi girma na mutane game da hanawa a dangana wani mutum karara a ce mai wane kafiri ne kina ibn taymiya iya taka tsantsan da wannan ka kalli mutum ka ce wane kafiri ne karara yace ina daga cikin mafi girman girmama mutane wanda suke kulawa da irin wannan wa tafsiqin wa ma'siyati ko in ce mai fasiki ne ko kuma mai sabo ne illa idza ulima annahu qad qamat alayhi al-hujjatu ar-risaliyya sai kawai in an san wannan mutum an tsaida mai hujja ta alkur'ani mai girma ko suna manzala sallallahu alaihi wasallam allati man khalafaha kana kafiran taratan wanda wanda ya sabawa wannan sako na Allah madaukaki iya iya kafirta taratan wani lokaci wa fasikan ukhra iya iya kasancewa fasiki ne wani lokaci wa asiyan ukhra kuma iya iya kasancewa mai sako ne wani lokaci nan sai an tsaidawa mutum hujja wannan hukumce-hukumce guda uku suke hawa kanshi ko a ce kafiri ne shi ko a ce fasiki ne shi ko a ce mai sabo ne shi amma idan mutum akan jahilci yake baka kafirtar da shi saboda wani abin da ya aikata na kafirci baka fasikansar da shi saboda abin da ya aikata na fasikanci saboda bai san hukunci ba na'am qala illa idza علم أنه وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإذا وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة ما لا يكتوى ni ina tabbatawa cewa Allah maɗaukaki ya gafartawa wannan al'umma khata'aha kuskurenta na abinda shekul islam ibn taimiyya yake yake tunani yake gani bal ma ya tabbata cewa Allah maɗaukaki ya gafartawa wannan al'umma kurakuranta na'am wa zalika ya'ummul khata'u fil masail alkhabariya alqauliya wannan kuma kuskure ya hada mas'aloli na labari wanda za a faɗi hukumce hukumce wanda za a bada labarin su ko a faɗi wal masail alilmiya kuma da mas'aloli ko hukumce hukumce na ilimi wa ma zala salafu yatanaza'una fi kathirin min hadhihi almasail magabata basu gushe ba suna kai kawo suna jayayya a cikin wannan mas'aloli walam yushhad ahadun minhum ala ahadin aw walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la yukaffir ba a samu ba ɗaya daga cikin cikin a ce bayya kafirtar da wani ko labi kufur ba kafirci bane ba wala bi fiskin ko a ce ya ce ba fasikanci ba ne wala bi masuyatin ko a ce ba sabo ba ne ba illa an kala har sai da ya ce awila an kala har sai da ya ce magana ibn taimiyya na ya kuru wa kuntu ubayyinu annama naqala aw nuqila an as-salaf wal a'imma min itlaq al-qawl bi takfir man yaqulu kaza wa kaza fa huwa aidan haqq mala ya ce wa kuntu ubayi na kasance ina yin bayani annama nukila an salaf abinda aka same shi daga manya-manyan magabata wal a'imma da manya-manyan malamai min itlaqil qawli bi takfiri man yaqulu kaza wa kaza da sakin magana fada ga kafirtar da wanda ya ce kaza da kaza fa huwa aidun haqq wannan ma kuma gaskiya ne kenan itlaki ba a ɗauka maka ce idan wane ya yi abu kaza to ya zan kafiri baka ce wane ka ce idan mutum ya yi kaza wannan aiki aiki ne na kafirci baka ce wane ba mutum ka ce kenan wannan ya sha bamban da ka ce wane kafiri ne da ka ce mutumin da ya aikata kaza ya zan kafiri akwai bambanci shi ne mala ya ce wannan ma matsala abu ne gaskiya ne wanda aka samu daga wajen magabata lakin ya ji butafrik bayan al'itulaƙi wata yi sai dai wajibi ne a bambanta tsakanin sakin magana kafirci da tantance kafirci ka ce wani kafiri ne ila an kala har zuwa faɗa shi da ya ce wa inna takfira huwa min alwa'id kafirtar da wani na daga cikin narkon azaba ko tsoratarwa فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم yace kuma wannan magana inda za a ce ƙarya ce ƙarya taswa ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wade ta ba nam lakin ar-rajul qad yakunu hadithu ahadin bil islam sai dai mutum iya iya kasancewa sabon shiga bane cikin musulunci au nasha'a bi badiyatin ba'idatin ko kuma ya rayu a wani ƙauye mai nisa bai san hukumce hukumce na shari'a ba wa mithlu hadha la yukaffar bi mujarradi aw bi jahdihi ma yajhadu wannan irin wannan mutane ba a kafirtar da su saboda musun abin da ya jahilce shi yayi musun shi hatta taqumu alaihi hujja har sai an hujja ta tsaya akan shi a gaya mai ga abin da Allah ya faɗi ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan yanzu ya aikata ne bayan ilimi a lokacin nan ne kuma yaso sai zamanto a mai zancen kafirci قال وقد يكون الرجل لم يسمع ذلك تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده ميوا wannan mutum wanda zai aikata aikin kafirci ko fasikanci ko sabo wannan nassi bai kai mishi ba nassin da ya hana bai kai mishi ba ko kuma a'a nassi ya kai mishi sai dai bai inganta wurin shi ba bai san ba ingancin shi aw aradaha indahu mu'arad ko kuma wannan nasi akwai wani hujja wadda ta yi cin karo da shi akhar aw jaba ta'wilaha wanda ya wajabtar da yayi fassara shi ya tawilin shi kenan duka wannan musawwagati ne na hana mutun kafirtar da shi wa in kana muqta'an kuma duk da cewa wa akan kuskure yake intaha kalamuhu kenan nan magana Sheikh al-Islam ta farko ta kare وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب yake cewa fi durur sunniya a cikin durur sunniya aw durur sunniya wa amma takfir fa ana ukaffiru man arafa dinin rusul aw rasul yake cewa game da kafirtar da wani fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul sallallahu alaihi wasallam ina kafirtar da wanda ya san addinin manzo sallallahu alaihi wasallama thumma ba'da ma arafahu sabbahu bayan ya san shi ya zage shi to wannan sai in kafirtar da shi wa nahan nasa anhu kuma ya hana mutane game da riko da wannan addini na manzo sallallahu alaihi wasallam wa ada man fa'alahu yayi kiyayya da wanda yayi aikata wannan ya rungumi wannan addini fa hadha huwa alladhi ukaffiruhu yace wannan shine nake kafirtarsuwa amma kuma bayan haka wanda ya san musulunci ya aikata aikin sabo banna kafirtar da shi ya aikata aiki na kafirci inda ba hujja ke da akwai ba banna kafirtar da shi haka ya fadi qala wa ammal kadhib wal buhtan game da ƙarya da kiran ƙarya dai da aka yi fa qauluhum inna nukaffiru bil umum cewa suna cewa mu muna kafirtar da mutane ne a dunkule wa nujibul hijra ilaina muna wajabtar da yin hijra ya zuwa gare mu ala man qadira ala izhari dini bal absa haw wanda yake da iko bayyana addinin shi fa kullu hadha min al kadhib wal buhtan dukkan wannan na daga karerake da kiran ƙarya dai da aka yi allazi yasudduna bihi nas an dinillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda da irin wannan karerake ne da kiran ƙarya suke kange na mutane game da shiga daga cikin addinin Allah madaukaki da manzo sallallahu alaihi wasallam wa idza kunna la nukaffir man abada sanama alladhi ala abdul qadir abdul qadir yace idan ban ma kafirtar da wanda ya bautawa gumkin da yake kan kabarin abdul qadir was sanamu alladhi ala Ahmad al-Badawi da gumkin da yake kan kabarin Ahmad al-Badawi wani mutum ne wali ne na Misra wanda malamai mutane sun kai ga suna bauta mashi wa amsalahuma da makamantan su li ajli jahli dalilin jahilcin su ba ma kafirtar da su wa adami man yunabbihu kuma da rishin ba a samu ba wanda za su fadakar da su akai fa kaifa nukaffir man lam yushrik billah ta yaya ne za mu kafirtar da wanda bai ya shirka da Allah madaukaki idza lam yuhajir ilaina saboda dan bai hijira zuwa gare mu ba aw lam yukaffir wa yuqatil ko kuma dan bai kafirta ba kuma bai yaki ba intaha kalamuhu nan magana shi ta kare qala wa idza kana hadha muqtada nusus alkitab idan wannan shine ya bibi nasusi na alqur'ani mai girma wa sunna da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kalama ahli alilm da maganganu na ma'abuta ilimi fahuwa muktada hikmatullahi ta'ala wannan shine ya bibiyi hikma Allah madaukaki wa lutfihi da rangwamen shi wa ra'fatihi hallaudai da jin kanshi falan yu'azzib ahadan hatta ya'zara ilai Allah har abada ba zai azabtar da wani ba har sai ya yanke mai uzuri na Allah bai ya azabtar da al'umma sai ya yanke mata uzuri sai ya aiko mata manzo da hukumce-hukumcen shi wal'uƙulu la tastaqillu bi ma'rifati ma yajibu lillahi ta'ala min min al-huquq hankulla basa kadaituwa game da sanin abin da yake wajibi ga, ga Allah madaukaki na hakoki kawai mutun ya sa hankalin shi yayi ta tunani ya gane menene abin da ya zama to wajibi akan shi bangaren Allah hankali baya da wannan abu hankali ba zai iya ba walau kanat tastaqillu bidhalika da dai a ce hankali kwalwa tana iya wadatuwa ta kadaitu da wannan lam tatawaqqaf hujja ala irsal rusul to da hujja bata tsaya ba a bisa aiko manzanni ko da lokaci da an yi ta aiko su ko kuma hujja da bata tsaya ba afwan a bisa a ce Allah ya yankewa mutane hujja game dan mene suka zamanto kafirai yasa su ta alhali bai aiko manzanni ba inda kwallowa tana tana harsaso wannan haƙi kenan da aiko manzanni da Allah madaukaki yayi da bai kasance hujja bace ba akan mutane tunda su ma suna iya ganewa su fahimci abin da ya zama to haƙi ne na Allah madaukaki qala fal aslu fi man yantasibu lil islam a asli ga wanda yake dan haruwa ko yake jinginuwa da musulunci baqa'u islamihi wanzuwa musulunci shi tare da shi hatta ya ta haƙaƙa zawalu zalika har sai wannan gushewar wannan musulunci game da shi ya tabbata bi muktadar dalili shari'i kuma da abin da ya zamanto dalili na shari'a ya umar kinan musulmi bayya gushewa musulmi ne har sai in ya aikata wani abin da zai hutar da shi daga musulunci da shi ma da mene a shar'ance ba a ra'ayin wani ba kowanci ba wala ya juzu tasahulu fi takfiri kuma bai dace ba a yi sakaci a game da kafirtar da shi li'anna fi dalika mahzuraini azimai domin a cikin kafirtar da shi akwai abubuwa guda biyu na hattara ahaduhuma ɗayansu iftira'ul kadhibi ala Allah ta'ala fil hukum shi ne ƙirƙiro wa Allah maɗaukaki ƙarya a cikin hukunci wa alal mahkumu alaihi fil wasfi alladhi nabazahu bihi kuma haka na akwai kiran ƙarya da mutum yayi akan wanda aka wa hukunci aka kamantar da shi da abinda aka shehe shi da shi na cewa ko kafiri ne ko munafuki ne ko kuma mai sabo ne wannan ɗaya kenan wa amma al-awwalu fawadihun game da abu mai na taka tsantsan abu ne wanda ya zama to karara haithu hakama bil kufri ala man lam yukaffiruhu Allah ta'ala lokacin da ya kafirtar da wani wanda Allah madaukaki bai kafirtar da shi ba fa huwa kaman harrama ma ahalla Allah ina ya dau matsayin wanda ya haramtawa wani abin da Allah madaukaki ya halatta mashi li'anna al-hukma bit takfir aw adamihi ila Allah wahdahu domin hukunci da wani kafiri ne ko kafirci ne wannan ko kuma wannan ba kafirci bane ba wannan na daga Allah madaukaki shi kadai shi yake banci da wannan kadai kal hukmu bit tahrim aw adamihi kama hukunci a ce Allah ya ce wannan abu kaza haramun ne ko kuma abu kaza ba haram bane ba wannan duka shari'a ne daga Allah madaukaki wa amma sani abu na hattara wanda za a gujewa guda na biyu fali'annahu wasafa muslimu muslima bi wasfin mudad domin ya kamantar da musulmi da kama wadda ta zama to kishiye shi fa qala innahu kafir yace wannan kafiri ne ma annahu bari'un min zalika duk da cewa ya kubuta daga wannan kafirci wa hariyun bihi an ya'uda wasf al-kufr alayhi kuma ƙiris ya yi daidai wannan kaman taswa ta yi ta kafirci ta koma kanshi lima sabata fi sahihi muslim an abdullahi bin umar dalilin abin da ya tabbata a cikin sahihin muslim daga abdullahi bin umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce lallai annabi wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idza kaffara ar-rajulu akha idan mutun ya kafirtar da dan uwan shi musulmi faqad ba'a biha ahaduhuma dayan su ya koma da wannan kafirci ko dai shi ko wancan wa fi riwayatin cikin wata riwaya yazo idza kana kama qala idan kamar yanda ya faɗi ne haka nan ne to shikenan kafirin ne wa illa in kuma ba haka bane ba raja'at alai sai wannan kalma ta kafirci ta kuma kanshi idan kaga akwai takatsantsa akwai haɗari mutum kaga mutum ya aikata wani abu ka ce wani kafiri ne dole sai an yi takatsantsa kuma mutum iya ya kafirtar da kanshi dole sai ka yi tunanin wannan mutum abin da ya aikata bai aikata shi ba kan jahilci sai ka yi tunanin baya da wani tawili tawilin da ya zama to karɓaɓɓe ne sai ka yi tunanin cewa ba a tilasta shi ba sai ka yi tunanin cewa a hankalin shi yake duka wannan sharuɗa ne wanda dole ne sai an kula da shi in ba haka ba to sai zama to kalmar kafirci ta komowa mutum kuma mutum baya kulawa na قال وإلا فرجعت إليه إن با هكا با رجعت عليه سوى أن كلمة تقوم إزوا قريش وقوله في حديث ابن عمر هكذا عند فدشة في حديث عبد الله بن عمر نعم وله من حديث أبي ذر هكا إمام مسلم نادى رواية دقا حديث أبو ذر رضي الله عنه وأن يدعى الله تقار تبتا قريش وأن أبو ذر يدى قصة من يوى من جرمه na daga cikin falala ta Abu Dharr manzala sallallahu alaihi wasallam ya bashi albishi cewa zai rayu shi kadai kuma ya mutu shi kadai ya mutu shi kadai ya mutu ne a cikin khilafa ta Uthman radiyallahu anhu yayi hijira a wani gari wanda ake cewa Ribza a can ya mutu bayan fatake sun zo sun huce suka matar shi ta ce su zo su binne Abu Dharr na daga cikin abu abinda abu zar yake banta da shi iya ganin cewa mutum bai dace ba ya kwana da dala duk abinda ka mallaka a ranar ka biya bukatar ka to kawai saura ba wanda za ka yi saboda shi iya ganin cewa iya ganin cewa wannan na daga cikin abinda innal ladina yaknizuna dhahab wal fidda wal fidda to sai dai abu dai wanda ya sabawa abinda sahabbai suke kan shi abinda aka sani dalila haka aka yi tarikewa har yi hijira ya bar ya bar madina ya koma wannan can ribi zaki wannan na to wannan shine na daga cikin ruwaya imam muslim ya rawaito daga hadisin abu dhar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda tsira da mun sha Allah su kara tabbata gare shi yace man da'a rajulan bil kufr wanda ya yi wa wani kirari da kafirci ya kiraye shi kafiri da kafirci au kala aduwa Allah ko ya ce mishi mukiyin Allah walaysa kazalika kuma al'amarin ba haka nan bane ba illa hara alai sai wannan abu ya komo kanshi ya'ni raja'a alaihi sai wannan abu ya komo kanshi wa qawluhu fi hadith ibn umar haka nan da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abdullahi da umar in kana kama qala in ya kasance kamar abin da ya faɗi ne to shi kenan ya nufi hukumin lahi ta'ala ana nihin a cikin hukuncin Allah maɗaukaki ba a kan abin da yake tunani ba ne wa kazalika fi hadith abi dhar kuma haka nan ne a cikin hadith abu dhar yan shekarun baya guguwa ta taso ta kafurtar da mutane kuma akan jahilci saboda raunin ilimi sai kaga mutum ya yi ɗan abu kaɗan a cewa na kafiri ya kafirta kuma wannan kuskure ne nisa ne da al'amarin ilimi matsala ta kafartar da mutum ba karamin matsala ba ce ba dole sai an yi takatsantsa da ita ƙalwa haza min almahzu wannan na daga cikin abin da ya zamanto abin tsoratarsuwa ne a tsani na biyu a'ani audu wasfil kufri alai maido kama kamantarsuwa ta kafirci a kan shi komowa kamar kafirci a kan shi in kana akuhu bari'an min in ya zamanto dan uwan shi ya kubuta daga abin da aka jehe shi na kafirci ko na fasikanci ko munawuci wa huwa mahzurun azim abu ne wanda abu razana suwa ne mai girma yushiku an yaqa bihi kiris sai mutun yayi ya abka a cikin shi li'anna ghaliba domin mafi yawanci anna man tasarra'a bi wasfi al-muslim bi kufr wanda yake gaugawa kamantar da dan uwan shi musulmi da kafirci kana mu'jiban bi amali zaka same shi mai jin jiji da kai ne da aikin shi muhtaqiran li ghairihi wanda yake daukar wani shi ba kowa ba ko aikin wani ba wani abu bane ba fa yakunu jami'an bainal ijabi bi amalihi sai kasance ya hada tsakanin jin mamaki jiji da kai da aikin shi alladhi kad yu'addi ila hubutihi wanda zai kai ga saryantar da aikin shi domin duk aikin da kai kake ganin kai kayi kana mamaki da aikin da kai to wannan mai yiwa al'amarin ya ta shiga sannan kuma akwai wani nau'i na gorawa Allah madaukaki akan kayi kaza kayi kaza ne kuma baka san ba ni'ima ce ta Allah madaukaki ya datar da kai da abin da ya baka kai aikin wannan da lahiya da abin da ya kama da haka shine malam yake cewa fa yakunu jami'an bainal ijabi bi amalihi sai kasance ya tattara ya hada tsakanin jin mamaki da aikin shi alladhi kad yu'addi ila hubutihi wanda zai kai ga lalacewa wannan aikin nashi wa bainal kibar al mujibu li azabillah tsakanin hallau girman kai wanda zai wayo tilastar da azaba ta Allah madaukaki finnar a wuta kama ja'a fil hadith alladhi akhrajahu ahmad kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imam ahmad dan hanbal ya wutar da shi wa abu daud an abi huraira da abu daud daga abu huraira abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle manzo Allah wanda tsira da mancin Allah su kara tabbata gare shi ce qala Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya yace wannan ɗaya daga cikin sigogi ne na hadisul qudsi ya zamanto isnadin shi daga manzo Allah sallallahu alaihi zuwa ga Allah sabanin hadisi nabawi shi kuma daga sahabbai ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace al-kibriya uridai girman kai ko jiji da kai wannan gyabto na ne mayahi na ne domin shi ya cancanta ya girman kai Allah madaukaki shi ne mai badawa shi ne mai halitta shi ne mai komi kinan shi ne ya kamata ya girman kai wal'azamatu rida'i girma kuma da ɗaukaka ko da buwaya shi wannan mayahina ne faman na za'ani wahidan minhuma wanda yi min jayayya ɗaya daga cikinsu ƙazaftuhu finnar to zan jehwa shi cikin wutar jahannama نعم إن قاسم أنا أقلقشن فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين abin da ke wajibi gabanin hukumci da kafirci mutum ya kalli al'amura guda biyu insha Allah sati mai zuwa za mu tashi a kansu subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure akan insha Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar
wal azamatu izari na'am izari izar abinda ake karnawa gabto rida abinda ake yawa mai na'am